والذي أثبته لنفسه أحمده على جميع فضله معترفا بمنه وجوده لك الحمد مولانا وفق لك الحمد يروه كما نعما ويغدو كما تغدو لك الحمد لا الرب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب مشدد سلام على نور الاله الذي خبت بانوار بانوار كسرى وقيصرى سلام على من جاء وهو بمكه بنور به ايوان كسرى تكسرت سلام على سر الوجود ورمزه ولله ما أعلى وأدلى وأظهرا سلام على من جاء والكون كله سلام ومن أنواره قد تنورا حتى قدره واختيار العظيم ورجى الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والزعل فيه بنصرة تاتي لنا في السفر من يشهد دمه من ينخلف في نجرنا لمن تنائبي da sauran ‘yan uwana almajirai masoya kuma bakin sun na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. A mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya muna da cikin waɗanda za mu zo mu taya ‘yan uwa mu sharaka domin nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu da samun sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama godiyar mu da kyautar da Allah ya yi wa halitta kyautar da Allah ya yi wa halitta irin ta ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين hakika Allah subhanahu wata'ala ya yi wa muminai kyauta da ya aiko musu manzo a cikinsu yana tsarkake su daga abubuwan ki kuma yana koyar musu littafi yana koyar musu hadisi shine abin da jamhurin mufassirin suka jamhurin mufassirin suka tafi akan al-hikma nan ko da ku mutanen sun kasance gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin bata mabayyana wato sun ta suna da tunanin to shi annabi koji ne wanda ba shi da gaba me ma za a ce amma Allah ya saka wa malam nasu da alkhairi da liman dukkanin su idan mun lura kowa daga cikin su idan ya zo magana da yi a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana magana ne akan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kyawa wanda wa'annan ɗabi'un ne maulan mu sho Ibrahim radiyallahu anhu da ya kalli ɗabi'un annabi ya kalli ya dube su ya ga yawan su kuma ya ga kyawun wannan yawa sai ta so bari in duba gani da ɗabi'un annabi da kuma fuskar annabi wai wanne ne ya kyau Allah fuskar annabi bi ma'ana halittar annabi ta fi ɗabi'un kyau ko kuma a ɗabi'un ne suka fi halittar kyau shi da kansa ya ba wa kansa amsa yace fa insanuhu wal husnu fihi tanaza'a wa subhana man mata alayhi kadir yace da kyawun ɗabi'un annabi da kyawun halittar annabi ne suke kokawa suke jayayya wai wanne ne ya fi wani kyau kyau ya ce wallahi ba su bahana man mata alaihi kadiru ba za ka iya gane wanne ne fi kyau ba dan sai abin da za ka iya cewa sarki ya tabbata da ubangijin da ya kya ya yi wannan ɗabi'un da kyawun su ya yi wannan halittar da kyawun su wanda wannan ɗabi'un ba su ba halittun kyawu ba kuma halittun ba su wannan ɗabi'un kyawu ba kuma wannan shi ne shine abin da sai ga umu ma'abad ta faɗa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa daga Makka zuwa Madina tare da Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana yake kawo hadisin nan Imam Bukhari ya kawo hadisin Al-Hakim ya kawo wannan hadisin Imam Ahmad ya kawo cikin Musnad Nabi yace da suka zo wajen sanya umu ma'abad lokacin kayan guzuri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri sun kare sai suka gano wata haima a can jirgin sai suka isa wajenta sai suka ce mata shin ba za ki ba mu wani abu na abinci ko nono mu sha ba ta ce wallahi ba mu da komai na to nono fa ta ce ai babu nono saboda dabbobin namu abu ma a barmakina ya tattara su ya tafi da su ciwo annabi da yake sai ga wata tunkiya a gefe sai yake zo wannan tunkiyar ba ta ce a ba ai abin da ita kaga tunkiyar nan ba ba a tafi da ita ciwo ba saboda tsabar ta gaji ta kanjare ana jin tsoro ta a tafi da ita ma ta kasa sai annabi ya ce to me zai ana muke babu izini mu tsada sai kuma zaka la annabi ya za a tsatsa nono a cikin kyadda annabi ya ce to ni zaka iya annabi ya ce a kawo ta yana sa hannunsa mai albarka a kuma nan da nan sai ya halsa cikin ya tsaka ya tsatsa nonon nan ya ba wa sayyidina abubakar ya sha da ibn uraika ya taɗa ya ba wa matar ta ta ya taɗa ya ta sai ta kuma taɗa a cikin ƙwarya yake a bawa a ba ta da ajiye mijinta. Har yanzu mu zo mu hannu shayi ba. Da mijin na ta ya taho sai ya ga nono ya ta ni na aina nake haza ya umma ma'abal. Ina kika samu kuma wannan abin ya ke umma ma'abal. Ta ce wallahi marrafi na rajulun mubarak. Ta ce wani mutum ne mai albarka ya zo mana. Da ta tashi tana siffanta annabi tana siffanta annabi sai ta ce huwa akmalu wa anta nasu min ba'id wa akmalahu wa abahu min qalbi tace wani irin mutum ne daga nesa ya duk mutane kyawu amma idan ya matso kudu suka ga kamar ya fi kyawun ma da kusa ita kanta kagar tarihi ce wai wanne ne daga nesa ne ko da kusa ne kamar yadda ya ce faɗi sanuhu والوصول فيه تنازع تكاوم النبي تكاوم عليه النبي السيرية wani wani wani mutumi a masa sai ji wannan baitin da sai baitin da shawara jallahu an yake faɗa ya faɗa annabi ya faɗa da sai ce fa amrun ta'ala an khuturin wa kha'ir fa subhana man abdu da yake lamarin manzan Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da zai tsarku a zukatan baki. To wai yaya fi mana sai ce fa subhana mana abin da zai da shi. A ce maka kuma duk da haka wannan annabi yana da ubangiji kai karke ta bata da wannan ubangiji. Duk girman da yana da ubangiji to shi kuma ya ubangiji yake. Sai ce wannan bayyana wannan baitin ya cancanci a ce abin da farasa ya ce farasa ya zo wucewa ya ji an kawo wani baiti da yawa ya jira suka tashi suka ce a farasa ne ke damun ka yake an tunta alamunan sujudul qur'an wa nahnu na'lamu sujudul qur'an sujudul qur'an yace ku kun san sujuda da ake yi na ayoyin alqur'ani amma mu muna sanin sujjada da ake yi na waka sai wannan bawan Allah ya ce wannan bankin na shehu Ibrahim jafaran da iyaki zai ce shi ya fi cancanta ai wa sujada inda a zahiri wani abu ba aya alqur'ani sujada ba yake hujja ta anan shi ne idan ka cire alqur'ani babu wani mu'jiza ta manzo Allah da ta da ta wuce Isra'i da Mi'raj ko ba ga to shi kenan yace Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mu'jizar annabi a cikin da ba mu labarin Isra'i da Mi'raj ko yace to da Allah ya kaji gaya mana labarin Isra'i da Mi'raj annabi sai da Allah ya tsarkake kansa da kalmar subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa al-qadir Allah da yake sarki ya tabbata ga ubangiji da ya tafiya da manzon Allah irin wannan tafiya ko yace sai na ji ko wannan bawan ya faɗa annabi sai yake amfani da wani kalma baki ɗaya sai irin kalmar da Allah ya yi kansa sai yake ku subhana man abdu da yake to shi ma sarki ya tabbata da ubangijin da ya sanya annabi ya zama so bawansa sallallahu alaihi wasallam to sai da haka sai na ji malam nasu da maliman da suka tashi gabaki ɗaya suna magana ne akan wannan dabi'un na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin faɗin Allah wa innaka la'ala khuluqin azim wato wannan ne dabi'a kasance wata kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ne ko wanda ya zo ya yi amfani da waɗannan dabi'un yake janye kafirai daga kafirci ya kawo musulunci yake cire mutane daga cikin duhun jahilci zuwa ga haske na musulunci da wa'innan kyawawan ɗabi'un ba tsangwama ba zaki ba takura kai babu ma yaƙi saboda mu maulan mu shauki kan sallallahu alaihi ya gaya mana da annan nabiyyal hajji dara ma kaza fala tajja udwanan wa rajja dalala ta'adahu al-ajwa'u شرقا ومغربا يدين الهدى فعلا وقالا وآلا yake ni ina so in je in yada addinin annabi ne amma ba tare da yaki ba aka ce mai ita yake ya annan nabiyyal hashim da saboda manzon Allah ba hashimin dangin nan bin yaki ba to me yake a bala sadda udwanan wa radda dalala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tokace yayya da aka ba ka ga ta zama wani addu'a yayya da tsangwama da takura sun zo wa annabi ta gabar da yamma ba amma bai kushe ba yana bayyanar da shiriya a halinsa da maganarsa da kuma tausasawa gabanin zuwan annabi idan aka tashi aka je yaki za a lalata gonaki ne a keta mutuncin fata a lalata a lalata duk wani abin da yake amfani kuma gawa ma in an kashe kashe a lalata ta amma annabi ne zai ce idan za ku je yaki kada ku kashe yara kada ku kashe mata kai gonakinsu da suka yi shuka kada ku lalata gonakin kai wajen da suke bauta kada ku rushe wannan yaki ne ai ba kan wannan da yake tare da aka yi haka yake za ku je ku afka musu ku fara kiran su zuwa ga musulunci idan sun ki kada ku yaƙe ku to ku ce su ba ku dama ku kirawo talakawan ku idan sun ki kar ku yaƙe ku ku ce musu to shi kenan za ku karɓi jizya sai idan sun ki sannan za ku ce to za mu yaƙe ku wannan yanki ne da annan nabiyil hakim ya ma kaza bala sadda kuwana wa radda jalala sabida haka da wannan halin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa jan mutane bisa mutane suka ce waɗanda suka shiga musulunci babu yaƙi a zamanin annabi sabai sun fi yawa akan waɗanda suka shiga tare da yaƙi duka wannan yana haka ka gama faɗin Allah wa innaka la ala khuluqin azim cewa kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle kana kan ɗabi'u masu girma kyawawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa yana cewa kamar a cikin hadisin motsa Imam Malik yana cewa inni bu'itu bi jamal makarim al-akhlaq wa kamal mahasin al-af'al an aiko ni in zo in cika kyawawan ɗabi'u in zo in cika kyawawan ayyuka kai bari wai mutane suna cewa babu wanda ya san mutum sai matarsa an canji sai da Aisha radiyallahu anha wai yaya halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana khuluqu alquran ya halaye sa baki da alqurani Aisha radiyallahu anha yake wa kan shahida Allahu alazim bi annahu azim li khayri khalqi khulqun muhassab wai Allah ne girma ne yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da cewa yana kan tabi'u kyawawa masu girma shi wata wani waje kuma yake faɗa kadasna alayhi rabbuna bi kalamihi fama za a sabar hamu yujibu hakiya wa qulin mafa'ilun wa qulin mafa'ilun madajjar la yati ya hakika mahiya ولكن مدح المادحين تشبع fayyad ko fi da hali a cikin makaniya yake hadisna alayhi rabbuna bi kalami ai ubangiji ya riga ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da zancanta duk wani ne yabo ba a ya bani sunan ya dubu duk wani ne yabo duk kai ko basiraka duk iya zancanka ba za ka iya yin gwaban da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ga Farhamu ne za ka kike wannan yaban yace bari in ga maka ba don komai nake yaban nan ba saboda naji an ce duk wanda yayi yabo ga annabi annabi zai cece shi ni ba kisa nake yaban Allah ba na san Allah ya riga ya yi saboda haka kana khuluqu alquran halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kiya alquran malamai شراب ولا في تجري حديث الناس suka ta abin da fasari da Aisha radiyallahu anha take nini shine kamar yadda muka san ayoyi da ma'anoni da tajalliyatu da alwaru da kusufatu na alqur'ani ba masu karewa bane ba to haka halayen annabi suke da yawan da ba za su iya karewa ba sai amfani da hali na hakuri a tarbiyyantar da halitta wasu halittar kuma da hali kawai na kyauta ne wasu halittar kuma da hali kawai na tawadu ne wasu halittar kuma kawai da hali ne na sadaukantaka kawai za a tarbiyyantar da idan kuma muka tattara duk wa'annan wai me ya janyo aka samu wannan halayen me ya janyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinke jin wa'annan domin duk wanda ya karanta tarihin larabawa zai san cewa mutane ne waɗanda suke da zafin rai suke da hamasa suke da jiji da kai suke da taurin rai ga wani mawaƙi su yana yaban wata kabila ta laraba gaba da zuwa annabi sai ce kirahu wani kuma ya ne masu karanci kun zuwa suka buɗe su wai menene karanci sai ce falazu cikin hijiriku sablahu wani jarimu jami alayhi bi makhdali su aikin su shine idan ka je kai da Allah ki ka kai mutum in ka gudo wannan kabila ko ya kafi to wannan ke kawo hali ne to irin fa masu wannan hali ne annabi ya zo ya tarar da su ya ja su a hankali duk ƙayyar su duk duk duk zaburan su amma a da sauƙi Littirisin walilin mashiga kullum mutum da kyautatawa ya ringa jin abin da ya jinyo haka shi ne saboda kaifin hankali da basira na maza Allah Allah ke yi halitta mai kaifin basira irin maza Allah a a mama abu na ainin ya kawo cikin jiriya ta ya kawo hadisin an karɓo shi daga wajen ka'abu bin munafahi wani babban malami ne na yahudu wanda ya mutu ka yake na karanta littattafai na manya-manyan masu hikima na duniya guda saba'in da ɗaya amma da na gama tattara dukkan maganganun su sai na ce sai na gano cewa Allah bai yi halitta mai kaifin basira da hankali irin manzo Allah ba yake idan ka ce ka kwatanta idan aka tattara dukkan hikima da Allah ya bawa halitta idan ka hada ta da hikimar manzon Allah to yadda za ka yi mukarnar ka hada shine kamar yadda za ka hada abubuwa guda ɗaya da baki ɗaya rairayin duniya wato hikimar manzo Allah ita ce rairayin duniya baki ɗaya kuma tsakuwa guda ɗaya ta a cikin da aka ba a cikin baki da wanda yake na gano cewa manzala suna suna shi ne a akalul alamina wani lokacin da basira sai ya amfani da hakuri a wani waje wani lokaci sai ya amfani da tawabi a wani waje wani lokaci sai ya amfani da jarumtaka wani lokaci sai ya amfani da kyauta mu ɗauki ɗaya bayan ɗayan su dare ya yi da yawa idan muka ɗauki na hakuri Imam al-Hakim ya rubuta hadisi wanda aka karɓo shi daga wajen Zaid bin Sa'alata shi abin da kansa ta faru. Ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi rancen shahir a wajensa. Alkama. Sai aka sanya rana rana kaza za a biya wannan. Sauran kwana biyar lokacin da za a biya wannan shahir ɗin ne. kawai sai ya zo da manzala yana zuwa a tsakiyar sabon sai ce ala ta dini hajiya muhammad fa innakum ya bani abdul muttalib mudul wai ba za ka jira hakina ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ku ƴaƴan gidan banu abdul muttalib kuna da sauran bashi ku ga mai ko a gaban mu za ka wannan ya tashi ya zare takobi annabi ya ce a'a masalan masalan ya umar kaga anna wa huwa kunna ahwaji ila ghayr adalika ya umar Mazala Allah sai ya ce gani da shi muna bukata abin da yake wannan au daga gurin ka Umar ba wannan nake bukata ba abin lura ana wa ana ba sai ya fara wai yana bukatar wani abu da gurin sai na Umar shi da musulmi ya annabi ya anta amurani bi hasan fi husnin adai wa ta'muru bi husnin taqadi abin da ya kamata wai annabi ne fa yake cewa sai na Umar wannan ka umarce ni ni annabi sanar da kyauta tafiyan ba shi wa ta'amurahu bi husn taqadu shi kuma ka umarce shi ya rinda kyauta ta tambayar ba shi ba saboda haka ku tafi da shi ku je ku biya ki ba shi aka tafi da shi aka je aka kai gota ke kwatan kwatan yadda ya bayar a kawo aka ce ga shi annabi ce ku koma ku kara mai sa'i a jiran makana ru'utahu saboda kun firgita shi ladan firgitin sai kun kara mai tayi a cikin kamar ka fara hakuri da kyauta a lokacin guda ina tsaya ce wallahi an haɗu an naka wallahi na ce da kai manzan Allah domin na tabbatar babu mai hakuri in ba wannan in ba annabi ba babu wanda zai wannan kaga yadda ake amfani da hakuri shi sa shi rabi Allah ya ce na dukkan wa'annan aina abin shi bai kai yace wa a'lamu khalqin lahi a'dalu khalqin min an-nas asha bal min an-nas asja'u wa a'lamu khalqin lahi ya futuha li Allah a'dalu khalqin ya futuha li Allah ya alam من الناس أصحاياه جهد الله كفاه بين الناس أرجع خيبري يا فتح بدر الله جل هذا بمنع وأهلمه إمام البخاري يا رجال حديث ده وجد ابن عمرو بن مالك رضي الله عنه يجي وجرانا منا تبيع تارد من الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني الغليظ العالية الذي ينا أن يجوني برقو wanda bargon an hada shi a ƙasar Najirana ne bakin tattara bargon bakin bargon baki ne wanda aka mai tattara yana da shi kawai wani balaraba kawai yana zuwa sai biyo ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi a tara aiki asara safahati قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة har ina ganin shakin wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin shaka sai ce murni min malin lahi da inda kai umar da abani daga dukiyar ubangiji da take wajen kai ba na da sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam in ji sayyidina anas yace فالتفت إليه رسول الله الذي يجيو kabarin zai biyo baki da yake biyo ya jiyo baki da ya kalle shi fatabbat saboda cewa wa annabu sakir in tabassama yanzali ka haddi jamalin aula kalbanki ya mawu yana da wani ta haƙora sallallahu alaihi wasallam haƙoran nan kai ka je kamar kankara da ruwan kankara ne farare ne kas idan ya rufe su ya murmushi ya rufe haƙoran kana gano harshen saboda transparent na haƙoran sannan kuma a gaba suke kuma wani wani ya ce take bayyana to irin wannan ya mai ya juyo gari shi mai wannan murmushin ya ce a ji a mai an bai ta fifi da murmushi kuma ta mai kyauta hakuri irin da manzo Allah na musulun ya rawaita hadisi hadisin nan nan ya na yakin uku an sha wahala an karya rubaiyar annabi sallallahu alaihi wasallam an zubar mai da jini da aka daki kwalkwalinsa da kwalkwalin ya shiga cikin kumashin annabi ya jida a ciki da sahabi ya zo abu kara yana kokarin ya cire da hannu sai ya kasa sai ya sa haƙoransa don ya cire sai da haƙoransa biyu na gaba suka saboda shi ke wanda da akwai suka shiga cikin jamuwa suka ce ya rasu da kudwa adadin mushrikin ka roƙar wa Allah mushrikai mummunan addu'a yace inni lam uba Allah ana walakin bu'istu da'iyan wa rahma ni ba aiko ne dan la'anci mutane ba idan kun ji dan uwana bi ya ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin tijara ni ba zan faɗa haka ba idan kun ji dan uwana Ibrahim ya ba ma Allah zabi rabbi innahunna adalla kathiran min an-nas فمن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنا غفور ni ba zan yaba wa Allah ba idan kun ji dan uwana Isa ba kakana wanda ya idan kun ji kuma dan uwana Isa ya ce in tu'azibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ni duk ba zan ga wa Allah ka ba Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba sanna bane sallallahu alaihi wa sallam azuban mai da jini amma yana nema maka gafara a wancan hadisi na fashin maka duk abin da suka yi wa Allah ya zo da rana da ba ta gaza mutum dubu goma sha hatta akwai suke gayawa a abu sufiyan inna hadar yawmal la yawmul matama wannan yau ranar zubar da jini ce maza da ya ce wannan ba ranar zubar da jini ce duk wanda ya shiga gidansa ya ya ya aminta wanda ya shiga gidan abu shishiya ya aminta ya tattara ya ce ma zan su anni fa'ilu biku ne kuke tunani ni zan muku suka ce ahun karimin wani ahun karimin ake ɗan uwa ne karimi dan ɗan uwa karimi ya ce zan gaya muku abin da ɗan uwa na yusufa ya gaya wa ɗan uwansa ya ce la tasriba alaikum al-yawm يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذا ابوك انتم الكلك ما بوي da mu a gare ku ku tafi ku tafi bai ce na in ta ku na ya ce muku a idan wa ahlamu khalqin lahi ya fito halitta Allah subhanahu wa ta'ala hakuri sallallahu alaihi wasallam a ajallu khalqi ya bu kuma duk halittar Allah ya alaihi saboda iya adalcin su ne fa Allah yake wa ma kana lil mu'minin wa la mu'min idza qada Allahu wa rasuluhu amran lan takuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina fa zai yu ga mu'mini na miji ko mu'mina mace Allah ga manzon Allah wato manzon Allah ya hukunci ka samu wani ka ce a'a ba wannan hukunci ba wannan na zaba to duk mutumin da ya yi haka ya saba ma Allah ya saba manzala kuma yana cikin fata mabayin ya bari saboda iya hukunci na manzala kuma sama Allah sai da ya rantsuwa domin ya nuna maka annabi ya iya azu yace fala wara bisa la yu'minuna hatta yu'timu ka fi ma tajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman falwar narin da ubangijin ka rabu ba wanda zai imani idan kai yi hukunci ya ji kyan abokinsa to aka yi to kuma haka yake da adalci imam ahmad ya rawaita imam tabarani shi ma ya rawaita da gwajin sai na anas bin malik ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidan yana ɗakin matarsa sai da Aisha radiyallahu anha sabida haka sai wata mata daga cikin matayen annabi wani kaulan an ce sai da hafsa wani kaulan an ce sai da ummu salma sai ta aiko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinci a cikin akushi da wani haji sabida haka da hajimin nan ya dugo ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai saboda a lokacin ba a saukar da ayat yayi wallahi na amon la tadkhulu fi tadri illa yawwa ba aiko wannan ba da haka ko da ta shiga saboda haka da yanzu sai sai da Aisha ta ga cewa ya za a yi wa ranar girki na kuma wata ta kawo maza labisi sai ta ɗauki wannan akushin ta buga shi da ƙasa ya tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ajalu kalbi wanda ya fi jahilin Allah ya adalci. Sai ya ɗauki wannan akushin. Ya rike shi ya riga ya ɗage shi sai ya ɗauko akushin shayi da Aisha ya ba wannan hali ya ce ka kuma wa da wanci. Ya kuma wannan ya zauna shi. sannan aka kawo abincin ya gawa sabai ku zo bismillah ya gara ku buku ku tura sunan Allah baba ta ku yau yau kifin na da nemo abin da nake so ku gane adalci nake so a gane a wannan annan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ba zai ki fasa mata wani abin da aku shi ba a gane sai ya karbi aku din ya fata kai da wanda ya tsage ya dauki na da ya kai wa wannan kaga za ta ce kan ba da iya mutu ko sai ya tsokanin ke ce gara su mutu a yau ma ya ga ku ta yi cikin za ta yi mutsa kaga wannan tsokanin zai sa duk wannan damuwar ya wuce kaga kowa an fara ta mai sallallahu alaihi wa sallam a ajalu ya ji jahalatar Allah ya ne bayan an yi fatu maka a ibnu kasir ya kawo cikin albidaya wannan aya a imamu a yake suna yusuf nabahani ya kawo a cikin al'anwar muhammadiyya min al-mawaid al-ladiniya sai aka wuce aka tafi ya ne aka samu gani mai mai yawan gaske saboda aka ga sababbin da suka shiga musulunci na irin sai na abu shigar sai rinka kiban gani ba rinka ba ya ba abu su ya yi a tuna ka sai da ya ba shi raƙuma guda ɗari kawai sai sai mutanen maka suka fara a madina suka fara tattauna a tsakanin su kuma muna taron annabi yana tattara masa ganima yana ba su saboda kaga ya dade bai dawo maka ba kuma yau an shiga maka ina ji ma ba zai ba kowa mana madina ba shi da aka ba su ganima kuma yanzu na madina kuma da ruwa da komai a wasu su kaɗai suke wannan magana amma sun manta wanda suke maganar sa basirin sirrin gaibi ne kabul kiyani yana gani ne da gani na gaibi gabanin ba abin ya tabbata ya ne ya ce a tattara masa mutanen madina aka tattara ce na biya suke cewa na tattara ban yi ba da yawa na ba mutanen maka ko kuna tunanin cewa ma zan kuma maka a'a almahaya mahaya kun walba ma kuma shin ba za ku yadda mutane su kada raƙuma da shanu da awakai da tumakai zuwa garin ku ko kuma ku tafi da ni zuwa garin ku ba na rabar kuma ku da kaji wannan abun ku wannan kayan yaki shine hajjin su shine rabon su ku kuma ni ne rabon ku zan rayu a cikin ku zan koma ga Allah a cikin ku in an tashi tashi na ma a cikin ku ba a tashi suka ce rabbina bi rasulillahi hatta wallahi min yadda manzo Allah ya shi ne rabon wallahi min yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya da ka ji da to anan mu koma mu dubi shi ciwon hadisi ya na ne wajibu islam da za mu gano a ɗauki ruwa kuma a ba mutane kuma wannan sauran maza da su kuma adalci ko wannan ya wani irin adalci ne wannan to rika ce da adalci su ba wayannan mutanen maka su ne wanda suka fitar da shi ga gidansa su ne wanda suka yi mai kaza su ne wanda suka yi mai kaza su ne wanda suka yi mai kaza su kuma wayannan su suka ce zo ka zauna tare da mu muna tare da kai duk da daɗi da rashin daɗi dan haka wa'inne ne ya fi kamata su tafi da rabo mai yawa da haka sai suka gaba da manzan Allah wa in kuntu kuma da shi da abin haka hadisi na wuta wa a'lamu khalqi llahi a'dalu khalqi min an-nas asra ya bu kuma duk halittar Allah wai dare ya haka yawa ya bu kuma duk halittar Allah sauka sallallahu alaihi wasallam yanzu ka gama magana yadda ya bawa abu sufiyan to ga kuma safwan safwan babu wanda yake yi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bari da za a tafi yaki ma shine ringa bawa kafirai aran ba ya abin nan kayan yaki makamai ko shi zai ya ne saboda haka bayan an gama yaki an ciyo ganiman nan da yawa kawai sai ya zo wucewa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen wannan garke na ramuwan na da yake eh kana so yake eh ina so yake da yake a duk a yake ni duk ramuwa guda da yake da shi yake kira kuma guda da yake da shi yake ya daure su kai dai ka san dai daure ramuwa guda da ba a kai bane ba yawa da ya dawo yayi ya zo ya guji a nan yake kana son ƙari ne yake ya yake ƙar ɗari ya dawo gobe yake kana son ƙari ne yake ƙar ɗari yake wasa kake yake an yi ban san me ake nufi da wasa sallallahu alaihi wasallam ban san me ake nufi da wasa da kansa ya dauke waye yake ayyuhan nas aslimu fa inna muhammadan yudi ala aman la yahsan faqa yace kai jama'a kuma ba ku musulunta wai ba mai yin annabi wallahi an waje na wani kyautar da baya jin tsoron talauci wani wani irin kyauta ne wani irin kyauta ne za ku ba da rikuri ya yanzu da duniya ta ci gaba ban zai wannan ku zo ku musulunta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin kyautar da bai jin tsoron arewa ya zai kare wajen manzo Allah wannan wajen ne sabani to ba wannan bane zai ba ka mamaki wannan kyauta a'a ba shi bane na ban mamaki kyautar da yake ba da mamaki shine kyautar da an ce bi haka ba za a samu abu ba kawai sai kaga ya bari wanda ne kyauta shine hadisin bukhari da muslim wanda suka bar wajen sayyidina abdullah bin abbas sayyidina anas sayyidina jabir bin abdullah kusan mutawatir na ne ɗaliban usul da mutlawar hadisin san abin da nake nufi an yi tsananin fari a madina ranar juma'a kafai suka zo zama gawa suka cika roƙa mana Allah ya kayar da mu ruwa mana mutane suna halaka annabi ya daga hannunsa ya fara addu'a bai sauke ba sai da ruwa da aka fara ruwa ranar juma'an nan ba a daina ruwa ba sai da juma'a ta zaɓe su da kansu suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi to ba abin ya yawa dabbobi ko mutuwa suke yi ga kasa sai darewa take babu dryness irin nan irin nan ka roƙa mana Allah kuma a da ruwa ka duba da haka da kada yin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mai yi wannan jariri a dukkan Allahumma hawalaina da alaina Allah a jefan mu a jefannin mu ba ta ce ba rayuwar hadisi ce mu ba sharadin da faɗin manzon Allah wannan hadarin yayi wa garin manzon Allah zobe a jefannin Madina ana ruwa amma tsakin Madina ya ɗauki ruwan nan wani ma ai ga ga kuma mamaki to abu wanda yake mamaki shi wannan ruwan adalcin yana iya saukowa to ga inda yake ba da ruwa daga hannun sa kuma ranar nan a kasuwan na biwa ne na yi shardan hadisai sama da guda hudu wanda suke nuna mabambantan lokaci da manzala sallallahu alaihi wasallam amma nan lokaci ne maka shi guda ɗaya tak hadisin bukhari wanda ya taɓa da wajen sayyidina jabir bin abdullahi a karar jama'a al'umma ya ce mun je yakin hudaybiya a hanyar mu abincin mu ya kare ruwa ya kare ba wata ruwa sai wanda take salkar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba nan sallallahu alaihi wasallam wanda yake salkar ya alwala da shi ba ya je ya ce suka ji ku ya wala ne sallallahu suka ce ya rasulullahi wani sallah wala wala kuma mu da babu da ruwan sha ina kuma ga wala annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kawo ƙwarya aka kawo ƙwarya ya zura hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na ga yadda ruwa ne ke kukuwa ta tsakarkanin ɗan yatsunsa muka sha muka ba mu dabbobin mu suka sha ko muka duba muka gudure aka tambaye su wai ko to ko ne ce kai mun kada tambaye ni wallahi yadda ruwan ne yake fitowa da ƙarfi idan mun kai mu dubu ɗari da mun mun bari amma mun kasance mu dubu da ɗari biyar a wani rana abu haka ana kama da kanin musa ko Allah ya ga mana wasu ta musa ne kawai fa kullum da rubi a sakan hada ban fadda minu ta ta ta aina kada alima kullu unasin mashrabahum kullu washrabu min rizqillah wa la ta'tadu bil ardi mufsidin shi dutse da kakwai da amma ba irin wannan shi maza la hannu shi ta so radiyallahu anhu akan wannan mu'jiza ta manzo Allah sai nan fata sai ce wa ayyu nabiyyin ja'a mithla muhammad wa man hada wahid mithla dhikraka fadai fa musa kalimun kalaka Allah qawmahu bihi بعد ما أمر خان مرفئ amma ne walai da yuhaki ma a rana muhammadu sakana bi ma'in fadimin bai ne a kuɗi yake wai wani annabi ne wani muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne mai rike da wani irin manzon Allah ga annabi Musa nan mai zance da Allah wanda yake kan makami na na kalimullahi amma Allah karsaka Allah qaumahu Allah ya shayar da mutanen annabi Musa da Allah a wani ibara ta sau da Allah kar saka Allah kauma wubi Allah ya shayar da mutanen annabi Musa saboda albarka annabi Musa da ruwa da ya fito daga dutse murabbai mai kokara yace amma ba za ka iya hada shi da abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba sakana ya shayar da mu annabi ya shayar da mu a wancan haka sau yake saka Allah Allah ya shayar da amma da ya zo na manzo Allah da Allah ya karba da kala a annabi ne ta ya to me ita ce kaka ka ce shau ya ka abu walanka hadisi ne na bukhari da muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma an akum wallahu muti dukiya ta Allah shi komai na Allah ne shi yake barwa amma ni nake rabawa ruwa na wane ne to amma ai ke rabawa dan haka sakana ya ta da ruwa kai ita ce ga maka kai rana bi ma Allah Allah kuma ya tayar da ruwa fadami baina asiri ya faro daga tsakanin ɗan yatsunsa wannan da mamaki ko ya abin da yake mamaki akwai lokacin da shi kuma ba hannun bane yake bada ruwa abinda hannun ne ya tsaba ana tafiya ne za a je yaki ruwa ya ƙare an nemi duk yadda za a ɗan ruwa an rasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka tore suka ce a irin wuraren nan dai an tabbatar da akwai jami'an ruwa annabi ya turo wani sabon da kawai sai ya sa hannu a cikin baka ake san ko menene ya zaro kibiya kawai ya zaro kibiya ke ku saka a kan wajen kawai ana saka shi gidan ruwa gudu hannunsa ne ya taba wannan kuma ba wai ya taba ne zan da ruwa abin da ne taba ne kawai kusa da ruwa bal min al-adhan nasi ya fi halitta Allah ya sallallahu alaihi wasallam abu da shi ma da mamaki ko to akwai wanda ya fi kuma mamaki. Sautar da ta kuma mamaki shi ne ranar da ya fito kowace rana ya tattara a kan su bar sabon da zai ce tun na ba ba ta duk gaba. Haka yana kyautar da abin da sai an mutu za a samu. Ko ya tattara shi ce baki ɗaya ku tafi tun na ba ba ta Wannan da mamaki ba. To akwai wanda ya fi. Kyautar da su dai wannan mamaki. Shi ne duk duniyar da ake so. aljanna nan da yake rabo to karshe annabi da yake cikin ba a rana guda ma aljanna ne ko ya kawo kai duniya yema ranar ne yana zuwa yake ma bai da banci wa min bari na rasulullah Allahu akbar gidan nan nawa da nan mun bari na nan dauki ne da aljanna Allahu akbar yau bane ke lahu al-maqsud al-a'la fadaha mushiduhu wa aqa'u rawdul jinan mujawiya shi ne gidan wannan babban matsalacin da ya gina saboda da aka fita aka aka kumfata da masallacin baki daya wa aka aurau da jirani sai je dauko wani buloti a janna ya je dauko wani katon buloti a janna fifty by fifty ne hundred by hundred ne hundred by fifty ne hawa hawa ne shi da ya dauko wannan ko yana zuwa sai ya shiga maka yake da nan ga ga wani buloti na aljanna shi ko shawo na haka ne je ne yake da a yi jannatin na'imi wannan abu biyu ne hadisi سوف مغايب المئة yake yau ga ba ta ba ga aljanna kuma bai mutu ba saboda yake Allah ya nabu yake to da aljanna kana shiga wannan kaji Allah wa kai ba ba wani gobar kai mai shiga gurin kaji wannan kai da kai eh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wannan da mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda ya aiki na gari zai shiga aljanna ko wanda ya kuma tsakanin haka ina zai je ya annabi ne ko sai kun bada ko sai sai shaba'a da abu da ka bayin ne ni da ana alƙawan ma ma su kin ma ki man zurba za ka da kawo mutum da sadari kafa da hannu da wuya za a kai annabi ce ya da ai wuce za ka je ta Allahu akbar a ce ce kuma aljanna da ba ki to abin da yake shi ne ya ga san gama shiga din zai je aka kafa ya shiga wuce kuma ya zaro mutane da kawo la ilaha illallah Allahu akbar wa a'lamu khalqillahi a'jalu khalqihi min an-nas asqa ya wuce halittar Allah bal min an-nas asqa ko kuma jarumta ake magana a kai ya mutumin da Allah ya ce inna mulki alayka qawlan sakina za mu sauka maka da magana mai nauyi idan annabi yana kan taguwarsa in dai ka kire kasuwa taguwar nan kasuwa ubanda ita amma tagoyin annabi sai a duk abin hawan annabi idan yana kai idan ana so ko da wayi eh to wannan taguwar ko dutse da yake kai wasu waye ke kai kana saboda naujin abin da yake saukowa daga hadratul qudus to amma kuma da tuta ne yake kafa lafiya ba kawai ba tare da wani wani motsi ba yake kasan wannan abin kuma ya Qur'ani to ina kuma sauran da din ya da yake samu da wajen Allah yau ya ce da mu ai ma'ala shi ne da hudu sai da ajiyar shi ya hadir da mutanen shi dukkan tsawon ido ɗaya ana keta hijabai dubu saba'in tsakanin Allah da manzon Allah dukkan tsawon ido ɗaya yana karɓan wannan abin daga wajen Allah ba wani wasuɗa ya zan abin yake ba yana da lafiya wannan ne abu abin da ya fi wannan da to idan hankalinka ya yi nisa ba za ka iya gane wannan ba to bari mu sako maka Ikaratu mutum ne wanda malaman tarihi suke faɗansa a wajen jarumta idan aka tsaye bajiminsa aka zuba mai ruwa idan ya taka fata in ya taka wannan fata jama'a su je su ga bangaren wallahi ba zai iya ba zai iya watsuwa ba kan su ba zai jaji ba sai dai tsakura ko dai su tsakura ko kuma fata ta tsaji wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana so ne ka kai annabi sai dai ni ko kawai da kai ka buga ni duk zai ce ni ba a yi kun da wata ba amma saboda ina faɗin ka samu aljanna to annabi ne ya ɗaga ce nuna wa Allah ya buga ce ce bai shirya ba ya ce shiga ne mai ne ya ce bai shirya ba ya ce yanzu ka ji da ka ji da ya kuma na dauke ya ce mutum da ya wuce kuma ya koma Madina wata rana ana zaune a Madina aka ji wannan bukhari da muslim suka rawaita daga abu talha aka ji wani kara a wani bangare na madina kowa tsoro ke saboda shi dare ne menene wannan tsara kowa ya kasa tsara gurin sai da aka haɗu a guri guda aka ce muna da yawa yawa to mutum tare shi ga inda karar ya fito sun yi wa wajen kawai a ji annaba a ji kan ya dawo yana dokin ma da annabi yawo dokin abu ɗalha ne zautaccen doki ne doki ne wanda yake zautacce ba ma a ajiye shi a samu shakin sa ake a madina annabi yawo dokin ba sarki ba ne kafa ba ne zani kawai zai kala musu ne ko ma da yin riba zai kala musu da annabi ya ga abubuwan su ba su gama razanin da ya gama fita daga wajen su ba sai ya musu abin da uwa take wa yaro na san idan yaro yana cikin jin tsoro in ya zo wajen babarsa tana so ta ce mai wani tsoron sai ta ce ya shiga wani jira na banda da ko na banda sai annabi ya ga suna cikin birni sai sai inna wajadnahu da baha ke kai wannan zai bana abu tsara inda ka san ko shi wajen gudu kuma ba da gudu bane ba wai shi ne take mutu wai kuma saboda annabi ya faɗa ka suka yi dariya aka ne shi kuma Allah ya kai ba ma yi Allah ba zai je kawo da aka doke nan har ya mutu ba a taɓa tsere wanda wuce ba a taɓa tsere ba wanda wuce ka duba a kan jarumta ka irin suka yi na Allah da an da aka je yaki na kaiba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a mutanen kaiba sun rufe garin su anyi anyi a cikin garin nan an kasa kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe zan ba da dukan nan ga wani mutumi wanda yana san Allah kuma Allah yana san yana san manzon Allah kuma manzon Allah yana san sai na Umar yake wallahi ba taba nan shugabanci ba a duniya amma da wannan rana da Annabi ya fara washe gari da aka zo aka kai sai na Umar yake har sai sai nake yi ina so in ga Annabi ya ga nan ce sallallahu alaihi wasallam yake na ayi aka ce ai ba ba ba ya saboda yana ba wani so ido Annabi ya kira shi ya mai tafiya idan ya ba shi kuɗi ya ce Ali da kaka da wuce ka Allah. Sai ka ka ba shi da yake. Da yake da hannun da shi kaɗai abinda mutanen da suka kafa jijjigewa da yarin da suka yi ciwo na gobe. Ga mahallin shayi, a ganin jami'a ya jami'a to shi da kansa yake cewa kunna idza hayyatu ba ta kai na ji rasulullahi wallahi mun kai mun kawo wata rana idan ya ya yaki aka shiga gumu aka ja kuda ba shi sai mu zaba nan ko ba ba manzala sallallahu alaihi wasallam ka duba ba ko ba ba manzala yake suke yi baki da abin nan shi ne shi ba ne yake gaya mata tarahum ka annal mawdu fihim ayatu wa aqdamahum khairul warasimi bi tabassus kana ganin wa'annan sahabban a fage na yaki kamar mutuwa ita ce rayuwa kamar mutuwa ita ce rayuwa amma duk da aka wa aqdamu a gaban yaki manzala ne a gaban su ya sa wannan rawanin na sha ya tunkari yaki wata rana ma har cewa yake anan nabiyyu la kadhib annabi abdul muttalib ya kirkare da yake bayan kowa ya kuma ba la sallallahu illa billah
wa a'lamu khalqi llahi adad khalqi min an-nas asqa bal min an-nas asqa duk halittar Allah idan idan ana nuna jarumtaka tana nuna juriya to babu halitta da ke juriya manzo Allah Allah ne zai kiri to min al-layli fa tahajjati ila ajlatin lak ata ayyaba ataka rabbuka maqaman mahmuda tun daga wannan ranar ba a samu rana ɗaya ba cikin zafi sanyi ko cikin lokacin rashin jin daɗi ko gajiya haka maza Allah ya sanar da ranar ba kullum bi taɓa hutawa da maza to ba wannan bane ban ba makin naka ka je ka duba ga abin da sai ka ke faɗa cikin cikin sira yace abinda annabi yake karantawa a dare duk raka yana karanta abinda baya gaza ilimi a dare a cikin raka kuma mafi karancin rako'o'in da annabi yake karantawa idan muka tafi a bisa hadisi mafi inganci na bukari da aka rubuta wani kai da aisha baki da ya je kafa da mutane rako'o'i ne goma sha ɗaya ɗauka nawa kenan to a dare ɗaya to idan juriya ne yake nuna saja'a to wannan kaɗai misali ne to ɗan uwa in ka tattara duk wannan wa Allah wannan ba ba zai isa ka fito ba shi ta sabon ne suka nan ki a cikin soyayya shi ta hada shoyi bane ta jalla wa an ya dauke ya ƙara cikin soyayya manzo Allah shi ne yake yin wani irin soyayya wato kana so ka ga kamu dictionary na soyayya don ka koma cikin jiwa ne zaka ce to wannan shi ne masiya e kuma a wajen ne kullum ya amalu ala taki da kike ki wanda zaka iya kawo shi wannan ya gon da da kai ba to ya ce a ta wa inni atani hubbuhu qabla an sharabtu jami'a da hubbi fihi wa qarifa ni soyayyar manzo Allah ta zo ne cikin gabanin adama haka halitta ta cikin majiya ta kai ka tsara nan to kuma da na zo duniya ba sai nan ba sarrafa dalilin hudu wata tsohon soyayya ta na ka na sarrafa ta cikin manzo Allah wata da kuma sabon soyayya kuma na sarrafa ta wacce yake sabuwar soyayya wacce ta zuwa wala ba to shi ya sani ya kamata ba to dan da yake ya sani ba dan da kan zai ya maka sai yake kaga haban su hatta arani kuntu warasiyar lam yakhluq makanan wala wata kaga ko ba kenan na so na so shi na so shi har sai da na naji cikinsa a lokacin ubangiji bai alci zamani ba ko lokaci ko makani kaga kaga ko wata ya ko to ce ce sabuwar shine wanda ya ga maka tabi ta asalal mahbubu kulli wa jumlati wa wasalani wal kayin ya su ga wannan wato da nazo na fara mai kuma sabon soyayya sai ce ba wacce zai samu ta da ba wata wace ba ba bari zo kuma sai ya zo sai ya tumtike kulliyata da kulliyata gabana da bana da ya ce ta ko ya janyo ni zuwa gare shi duk wani abu wanda ba shi shi zuwa ba baya kaga kaga wannan sai ya sai kan ta da wani alwa ne a ka'idar soyayya idan kana son masoyinka ko kuma mace tana son masoyinka za ga kana cewa wani tsayini na soyayya da kake wa matarka ko kike wa mijinki sai kika shiru kina tunanin sa yayi balaguro ya tafi Lagos daga Rogo bai dawo ba wata bakwai. Sai da haka idan wani ya zo wucewa zai ci a wanke idan ba a gane shi na an wani suka fita suna mutum. Ko ba yin haka. Saboda mai wai tunanin wancan mutum ne ko? To idan har soyayya tana iya janyo kaga a dusan ka a cikin komai. Wannan shi ya koyo sai a wajen ko? To wallahi shi ya wuce wannan abin. shi ka fi nake gani a soyayya hakikanin abincin nasa yake hakikanin abincin yake gani shi ne inda zaka je na cewa ramai da warafi ma ramai da inna tifatu jalal min shadidi fala mahawa annabi ta yi jifa na rinke da uban jiji ba kai da wani jifa bari wata sifa da shi ya kawo sifa duk malam duk ɗaliban mazaki sun san me yasa ke ya kawo sifa da ya kawo tuba wajen kuma sai yake ta jalala wato wannan wani karatu ne mai zaman kansa ga tuba kuma ta jalala ka san wanne ne gidan jamala ka san ne gidan jalala kuma ka san ne gidan kamala to amma me yasa kuma sai yake shifatu sai kuma ya kawo jalala a nan wajen a bar wannan karatun sa dan ya nuna maka hakikan nan masoyi yake gani ba wai abin da yake gani a cikin wani ba ya wuce wannan ya wuce sun wannan ka san da ya wuce maka ya wuce maka san cikin kabiru ya ce maka kama ma ya kun lala sabila da wasu man ke yi kun lala a ranar kuwa duk wani wanda ya zo zai kalli baraman yadda ke duk wannan wahalar da kake ba ka da hanyar da za ka kalli manzo Allah zan ga wanda yake gaya min wannan magana sai ban ganin kawanin sa ayo ba da yin aka yi ta wa ba ma ya wuce wannan ajin ya ajin hakika muhammadiyya rasulun ubayyan kaunu wa ajarahu wani manzo ne wanda ya tsani ya ya kaita ubangiji sa gabanin halitta rasulun min zati aliyya sirruha ubayyan wujudi sirri kun si wa jibbi wani manzo ne wanda ya kaita Allah ko rasulun min zati aliyya wanda wani manzo ne wanda sirrin sa yazo daga zati aliyya gabanin samuwar sirri kuma yace wannan unsi wa jibizi annabin nan shine abin da yake ce min cewa shine jagora na la hawla wala ko kuma ka ce ya tsawa ba hu awwalul tawhid awwalu qabil jaddiyyah zatul haqq zahara rafa wa awwal mawjud wa awwal khatim wa awwal mahtum وديع وأتبع وأول مذكور وأول ذاكر وأوفى لنا خلقا سريا محرقا هو أول التوحيد شين يفرقون توحيد شين يفرقون وين يفرقون جدا من الله سبحانه وتعالى shi ne farkon abin samuwa shi ne farkon hajimi shi ne farkon kuma wanda aka yi wa hidima shi ne farkon abin ambata kuma shi ne farkon wanda ya yi zuciya yake to in ba za ka gane ba ka koma wajen malamai da suke tarbiyya suke tarbiyya su gaya maka me nake nufi da kowu sifatu wa sumun wa zatu wa gaibuha kowu adilin kowu adilin kowu mukhtar kowu adilin adilin wa mukhtar kowu ne ne kowu kasin adilin wa karimun wa mukhtar yake ka ne sosai shiga maka wannan aga ana jera maka wani irin soyayya da ake ganin hakikanin abin tsakaki idan kuma kana magana a cikin wani irin soyayya ɗan uwa akwai malamai da yawa ya kuri da Allah idan kuma magana kake ta wani irin soyayya ta wanda ke kuma kana tashi a nisan ka ne duk abin da kai abin da abin abin da ba a jinsan ka ba duk wani a jinsan ka shi da bakin ya zuciya ka ba a nan shi da wajen shi ba za ka ba eh yana cewa mana ka duk takrar alhaji wa aji wa kadma qad siwahu bi qalbi halaka sahab wal ma'ab makana ma'ashi wanti ashi bi zikrihi abu bane ba kai ce ba qulu ja'ara inna farhama qad atik nahari kalayyi لا أميت سواعه بقلبي جواما فهو بالمصطفى عليك يتك تستجرك العادي مازال الله العادي استجرك أبو عادي يا نركد زوجياتا duk wani manzan Allah ya shafi babu shi a zuciyarka a lokacin da nake jazba da lokacin da nake shafu da lokacin da nake fana'i da lokacin da nake baka'i domin manzan Allah shi ne rayuwata shi ne jin daɗin rayuwata kai jama'a ina umarta hukunce barhama ya zo da shi saboda mai sauki a kai na hali kanin dare na kamar rana ne ko da yake tare da manzan Allah la anisa cewa ba ni da wani abin da yake ɗaya da yake ni cewa in ba manzan Allah ba kaje na cewa ka'anni la da khairul anami wa karmalaka wa'adi wazaci abbataki hasrat al-malik yake muna gaina ga nika manzon Allah subhanahu ya mallaka cikina da za zuciya ta da cikina ina fuskantar sa ina fuskantar hadrat al-qudus wannan irin hauli sai a ga Allah sai ka jena cewa wajen ƙarar da su kai to wanda ka da so yana ƙarar da wani wani manzan Allah ko to akwai inda sau da kansa ya ƙarar da kan nasa eh an da ya ƙarar da kan nasa yace tafaliya wa qadi in khalawtu bi zikri bi qawlaka wa lan nabu kullu mujawi tawaliya ma bayni wa bayna hadithi بسر من الأسرار حتى قاتلي فقاتلت كاح الهاشمية في قولته وقد عاتبوني في زوار الكواكب زوار به رد الإله مخافتي وأعدم موتي الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأخاف رأيي yake cewa lokaci na ya tsarkaka a lokacin da nake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kaula cikin dare kowa ya yi bacci ni ban yi bacci ba sai Allah ya rage nisan da ke tsakanina da manzon Allah sai nake gani jami ga manzon Allah sai ya zama ko ina hira ina mai magana yana min magana ina amsa mai kuma yana amsa min da wani irin sirri wanda ya tabbatar da abin da yake tuntuwa a zuciya kai na kusanci manzon Allah kusancin da Allah ya kiyaye daga dukkan abin da yake jin tsoro kai bari ba wannan ba wa a azama motsuci wani irin kusanci ne da Allah ya karar da samuwa da sannan ya tsarkake ba ya za kaga wannan kololuwar fana'ul to akwai kuma lokacin da ake haɗa fana'in da baka'in a lokacin guda eh shi ne yake cewa a jinsin sabbin mugramin kalbin mulai qaribun min al-mahbub bil bu'd mujai wa zalika ibrahim yahwa muhammadan wa amru wujud al-kawn غير موقع ولا زال يدخل بين والحال انه عزيز في مئيد البيت اول تبركه لا اله الا الله da kansa ce ba yake mamaki wani irin so yayi wa manzon Allah da kansa yake mamakin kansa na da wani sai yayi yana son manzon Allah yana ma mamaki kuma wani irin so yake ina mamakin wani irin dautaccen mutum wanda zuciyarsa ta girme ta kare cikin san manzo Allah cikin san abin san sa ga shi karibun minar mabudu yana kusa da abin da yake so ga shi ga manzo Allah amma yana kai wa manzo Allah kora ka kara kai mun nisa kai mun nisa kai mun nisa da aure إلا بالله wani da wani mutum yake a ka kuma a kan kwana ka kake wani wani a mazalika ibrahim ya wa muhammad ibrahim nan ne da yake son muhammadu wannan su ne tun gabanin Allah ya rika kuma cin kana الله أكبر yadda kuma kusa ne tun lokacin da yake yake gabanin halittar da yake so har ku zuwa yanzu bai gushe ba yana ta kai karan kuka alhalin habibi shi manzon Allah mai idil bai yana da shi gida akai ba ma gida na yake ba an wasa bal ai yana tsakiyar da tsaki na لا إله إلا الله محمد رسول الله eh to tare da wannan sunan kuma shi ya rike wa sunnar manzon Allah gaggan ne sai ki ga fa idan aluni an ajibi wa mazaji jawabi rasulullahi shine mun kun tambaye ni game da wanda nake so game da kuma maza ba da nake bi kawai an kaɗe shi kan Muhammad rasulullahi صلى الله عليه وسلم
shi sa nake gaya muku fa in asbalu kiyahu فالإسلام دائما على سنة الحاج على خير المحيي نسلي كما كان النبي مصليا نصوم كذا أبو سبيل فمجدي ونجد لا نبكي نريد صراطه نخطي كحج الهاشمي المتقي نكرر لا إله سوى الذي لو الخلق والأمر العظيم المنع لا إله إلا الله يقول آبو فينا جمال الله يجعل الذي يجعل الله عنه babansa sanar da yake yi aka ce kai da kake babanka ya kanta da kai karatu shi ya koyar da kai duk wani ilimin ajin da yake yasa ake kawai yake saboda babana ne malami na amma kuma annabi Allah ya yi kuma صلى الله عليه وسلم kan bai da ake magana yake muna azumi kamar yadda manzo Allah yake صلى الله عليه وسلم
kai muna yin haji kamar yadda annabi yake yin haji kai karshe shi ba a hajjin baki ɗaya shi a turai sai ta ji haka yake shi ba ba wai ma dan ya je so ya ga wata kibar ne da hajjin da yake zuwa dan ya ga wata annabi صلى الله عليه وسلم muradu hajji kun ba kirani جميع الجنان وأزواج من الغل والحور وهذه على داء رأوا محبط وأنزل أرضا كان فيها وبعيد ثم المراد من ذو أجل هذا وانا الذي يجي أجل هذا يبقى وانا أول دنيا kololuwa mai kirki sun zai ci Allah ba mu aljanna wani hanyar kuma da rajiya wanda da aljanna ko ko yace to amma ni ya ishe ni in sauka a Madina in ga abin da Annabi ya sani kenan duk abin da na kai in dai annabi ya ga wannan ni ya gama shi لا إله إلا الله saboda haka idan kun ce shi shehu ne ba a baiti daya الله ya ba ya yi da hukunci wai suna cewa idan ka tashi zuwa madina a'a ba kabarin annabi zaka je ka zanta ba masallaci suka ce a'a kabarin annabi zai kai duk ku gama duk abu ni abin da yake so in ga muku huwa al-hibbu ibrahima lan ja'a za'a ja'a man khairul alamin wa shakira wa man kana yarhu lil majdi za'iran suwau fa inni bi ta'ala zalika duk wanda zai je madina da shi wani mazala to da ni dai in dai ka ga na madina mazala na zo jira wannan wani sai ya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a kan wannan soyayya da zai zama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai da mu cikin wannan soyayya muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala wa'inda suka wannan hidima manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkuru nasa la yashkuru Allah mun tabbatar mun samu lada da haka duk wanda bai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba tabbata yake to gun zo mu wajen nan shine sai je Habibu Rogo na zo garin rogo in ba shekara goma ba to zai kai shekara bakwai daɗewa amma kuma shi ne sabon da ya dawo da ni wannan muna towa yanzu a mota sai aka ce min wane ya ci zauna a tsakar gidan wane wane ya zauna a tsakar gidan wane sai ce to ai kamar rogon nan ma da nake magana sai Usman ai rogon baki daya ga mutanen tsakar shi saboda haka na ga sai Usman na ce mai to ainihin yanzu daga yau rogo ta zama gari na ni gari na domin duka samari za ka yanke wannan ya taɓa zuwa shekara ya yau shekara kana a gidan wani wannan ya zo na to kaga ni rogo ba ba kwanta bane ba daga yau na zo gidan yan uwana ne yan sirga gidan yan uwana na zo yan sirga Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da dugadugan ku akan addini akan tarika da kan faida shi ga Musa sallallahu alaihi Allah ya sa ku kasance wata kan jakadu na shugaban ta jama'a ba iya garin rogo ba a duk inda kuke a duniya a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kuma shugun ya karbe ku a matsayin masoya kuma hadimai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga shugaban a ga shugaban Allah ya albarka a wannan garin ya albarka a cikin mataye da mazaje na wannan garin ya albarka a cikin kasuwancin wannan garin ya albarka a cikin kayan abincin wannan garin a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga shugaban Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh